الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبي قال جد الولياء قال الله سبحانه وتعالى وليس كده ومطيع ونمجلسي yau rana ta litinin 11 da watan rajab da ta alaihi sallam dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ashirin da biyu da watan ɗaya shekara ta biyu da ashirin da hudu ya gole imamul musannifu rahimahullahu ta'ala da al'imamul musannif allah ya jigansa yake cewa wani jaddati idan lam takun ummu ne sudus ya ce kaka in uwa bata nan shi idan lam takun ummu in uwa bata nan za a bata sulusi kenan kaka idan aka ce babu uwa za a bata sulusi lima sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu ja'ala li jaddati sudus ya sanya sudusi ga kaka idan lam takun dunaha um in babu uwa ko wadayanta وهذا مجمع عليه ما ليس وانا اجمعتني اني اجماعي اكان صدق ما لم يستطيع اكان هذا نعم
الجدة السدس واحدة كانت أو أكثر من واحدة ذات هذين لأن كنا درجة واحدة أم الأم وأم الأب وكأم أم الأب أم وأم أم الأب وأم الأب الأب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء ولأنهن في درجة واحدة يقتسمن نصيب الجدة بينهن بالسواء الزوجات وهذا مجمع عليه إن كان بعضهن أقرب من بعض فهو بقرابهن لأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا فإذا اجتمعنا في الميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والإخوة وهذا مجمع عليه إذا كنا من جهة واحدة.
sai ma da yake cewa wata sahi kuljadda a sudus wahidatar kanat au aksar yace kaka ta cancanci sudusi ita ɗaya ce ko sun fi ko da sun fi sudusin da ya ba su su raba min wahidatin yace daga ɗaya idan ta hazaina in sun yi daura daidai gane ko sai zama to darajar su daya ko ce kakar ce kai tsakar a ce wannan kakar ka wajen kakar kakar ko kuma wani kakar ka kenan wannan ta samu wannan za ta ci kenan in darajar su ɗaya ce za ku gani gashin amma ya ce bi an kulla fi jarjin wahida sun zama darajar su ɗaya ce matsayin su ɗaya ne misali ya ce ka ummil ummi kamar ga kaka ta wajen uwa uwar uwa wa ummul abi da kuma uwar baba kaka kenan ta wajen uba da wajen uwa darajar su daya ku sauka ba to wannan shi kenan haka da ce ko kuma a ce na gaba yake cewa wa ka um yace wa ka ummi ummil ummi ko kuma a ce uwar mala kaka kenan ta taba kunne da muke hudu ta wajen uwa wa ummu ummil abi ko kuma ta taba kunne ta wajen baba kaga su ma da matsayin su daya kenan inda da kaka ce tana ta wajen uba da ta kudin ta wajen uwa da ta faɗi ta wajen uwa kenan wanda za su ci to in ya zama matsayin su daya darajar su daya kenan tare za su ci kun gane ku ya uwa to shine ana yake ne sai ke ta wa ummi abil abi da uwar baban uba kenan ta taɓa kunni limaru ya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qadal jaddatayn sai dai in kullu anan wajen na uba sai dai faɗa sau biyu to shi wajen bangaren uba ana kaka tana ci har ta kasa wancan yawwa kinan tana sauka sama da ta bangaren wajen uwa sai ke cewa annahu qadal jaddataini min al-mirasi yace yayi hukunci ga kaka guda biyu a gado bi sulusi bainahuma bi sawa yace a raba musu sulusi tsakanin su kenan in da darajar su dai a raba musu in kuma wa haka ba yace wali annahunna fi darajatin wahida saboda matsayin su ɗaya ne fa ya kata simna nasibar jadda sai su raba raban kaka tunda kowa kaka ce sai su raba tsakaninsu bai na hunna tsakanin su bi sawa daidai kan zauja ta ce kamar mata ce in mata hudu ce in ɗaya ce ma ne duka ne wannan kasan ne shine za a raba musu to su ba kakannin mata haka da ne yace wa hada mujma'un alai yace to wannan shi ma an yi jima'i da shi idan kaga sun sha bamban da kaka shi kaka ai kun ga ture yan umma ke nan ce mafi linjai kenan wannan kaka mace ce ake magana yana kamata a bambanta ne da kaka namiji shi kaka namiji kun ga kai tsaye matsayin uba ya dauka kuma da ya dauka matsayin uba kai tsaye a nan ce mafi linjai ma yan uwa musa gado tare da shi ya fi karfin su yawwa sai ce fa in kun fa in kana ba'duhun na aqrab min ba'd in ko wani yayi kusa da wani fa huwa yace li qurbahunna li qurbahunna wanda suka yi kusa su za su dauka kenan yanzu anan in kakal ɗaya ta sauka ɗaya kuma tana kuto ta kusa su za su yace li annal jaddat ummahat yace domin kakannu mata uwaye ne mata yarzina mirasan wahida suna cin gano daya fa idan ma'ana idan suka taru fayyaka ce falmira su ya ƙarar bihinna ya ce gado na wanda ta yi kusa ne ya ce kal'aba iwal abuna kamar iyaye ne da kuma ya'ya yanzu iyaye ai gaga wanda yake gado wanda ya kusa yanzu ga kaka ga ubawa zai gado uba to su ma kakannu haka ne idan aka ce wajen kaka ta sauka ƙasa to yana kusa zuwa su kenan wannan kakar ce ta wajen uba wannan kakar ta wajen uwa to ita kuma wannan ta wajen uba tana da ita ba uwarta to wacce bata ce kenan na kusa suke ci yawwa yace wal ikhwa yace haka nan wal abna yace haka nan kamar yaya ne idan aka ce ga dan ka ga jikanka jika na ci bai ci to haka na su ma yace wal ikhwa haka nan yan uwa aka ce ga yan uwanka shakikai li abi busa ci to haka nan ne yace wa hadha mujmun alaihi idza kunna min jihatin wahida yace wannan an yi ijma'i idan kakannin matan sun zamanto a kotai ɗaya ne kenan wanda take ta wannan ta halbata to shi kenan ba ta ci ba in ba ko ce ɗaya bane kuma babu wani matsala kenan ba ta iya kare ta kenan kaga in sun zama to ko ce ɗaya in ba ko ce ɗaya bane kenan abin da ma da ke so nuna mu inda a ce ga wannan tolin uwa ta sauka ƙasa kana eh wannan tolin uba ta sauka tolin uwa kuma ta sauka ba kenan sai su ga mutane ba tunda ba ko ce ɗaya bane ba na bismillah ba وطريق الجد ومنها حي لما ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورثوها ومنها حي ولا خلاف في توريثها معه إذا كان أم أو أم أبي لأنها لا تؤذي yace wata isul jaddatu wabna hayyu yace kaka tana gado ɗanta da ran shi kenan in ga an ce kaka za ta yi gado ɗan ta da ran shi to me ake nihi a nan kun gane ko kenan yanzu tunda ɗanta shi zama mai ke uba ne ke yawwa kenan ko yanzu kaka ai ba zai iya ture ta ba sai dai me sai dai in akwai uwa duk da kaji ana cewa kaka to guda baka tabbata ba uwa ya ba uwa kenan in ɗanta yana nan da ran shi kenan ba zai iya ture ta ba shine shine kamar masallaci dan shi ne ya mutu dan shi ne ya mutu to har yanzu kenan ita ya dauki gurin mai gurin ba yawwa to saboda haka kenan da dan ta da ran shi zai ta gano ba matsala limasa bata an bali ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda wasu sahabbai annan wa rasuwa wa bana hayyin sun ba ta gano dan ta da rai wannan abu ne wanda ya tabbatar ga sahabbai Allah walakin abi tawrisi ya ma'ahu haka nan babu saɓani kaka za ta ji gado tare da ɗanta na cikinta idan kana amman idan ɗan nata ya zama ɗan uwan baban wancan har yanzu bai iya tuni ta idan ya zama ɗan nata shi ɗan uwan baban wancan za su bai kure ta au ammin abin ko kuma ammin ɓangaren baba ne li an na latin libi aka ce domin ita ba shi ya matsa ta ci gado ba ita ta ci gado ne da sunanta saboda haka kenan kutun da ba shi ne so inda shi ne sai mai a ce zai rige ta kenan wannan ayin kundi ba a ko ina ita ma ayin kusanci take da kai ba shi bai kata inda a ce shi ya kawo ta da yayi hana ta gado to wanda bai ba kai kashi ba kana shi gado
wala yazuku akthar min salati jaddad an um wa um al ab wa um al jadd wa yazuku kadhalika man kana min ummahatihinna wa in alawna لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ورث ثلاثه جدات سنتين من قبل الاب من قبل الاب وواحده من قبل الام وذهب بعض اهل العلم الى ان كل جده تجري بوارث فهي وارثه وام الجد وام اب الجد وان علونا بمحض الذكور لانهن قد عدلين adala bi warisi الليل بوارثه فوجب أن يرثنا كما سبق ذكرهن من الجدات وهذا هو الأقرب to yace wala yarisu aksara min salati jaddatin idan kakanni mata suka haɗu to ba gada ba ba ba ba da gano sama da uku kun gane ku kenan yanzu abin da za a bana biyu wajen uba su sun wuce ɗaya ta wajen uwa kenan ta wajen in hudu ne misali waccan ta wajen uwa wata wuta za ta yi kun gane ku wajen bangaren uba shi ana iya ɗaukar biyu kai tsaye duk da shi wani su malamai suna ga cewa ne gashin za ku ji dai gaba gashin yanzu ma da karanta Eh, kenan nan biyu bangaren uba nan ɗaya wajen ɓangaren uwa amma ba ana nihi ba da waccan ta- in ta sauka ta wajen ɓangaren uwa ba ta cin gado a in akwai wa'innan ne a gane ku yanzu da za a ce misali babu kakarka ta wajen uwa babu kakarka ta wajen uba to amma kuma akwai uwayen su mata kakannin kakanka kenan Mm.
kenan kakar kakarka Mm.
to saboda haka kenan da nau kaga ta wajen uwa ta sauka ai, ta wuce daga Na'am.
wannan to shi za ta haihu Na'am.
tunda matsayin su da wannan ɗaya ne amma inda wannan ta yi zawa kusa kuma yanzu ai ta juye ta kuma Eh, inda ce da wannan da wannan suke nan yanzu in aka ce biyu wa'annan to shi kenan ya su ɗauka to in suka haɗu a lokaci ɗaya ya ce to ba gada da sama da uku kenan biyu da wajen shi ne ce ummul ummi da uwar uwa kenan kaka ta wajen uwa ko sai ce wa ummul abi da uwar baba sai na gaba yake cewa wa ummul jaddi da uwar kaka kenan kakanka baba eh, kakanka kenan kakar kaka kenan ita wannan ta sauka bi kenan wajen bangaren uba can kuma aikin wajen uwa ɗaya aka sa to wannan su ne in sun haɗu a lokaci da su da cewa ne ga abin da malam faɗi masala sun ba da tarjihin ta a gaba ya ce waya su ka zalika man kana min ummahatihinna ya ce wannan kakannin da muka ce uwayensu matan su ma za su yi gado wa in alawna ko da sun yi sama ma'ana in babu wa'annan na bayan to wa'ancan na bayan ta ci za su yi yake cewa limaru ya annabi sallallahu alaihi wasallam saboda abin da aka rubuta da annabi Allah wa rasul salatu jaddatin ya gane da kaka guda uku sintaini min kibalin ab eh, biyu daga wajen bangaren uba wa wahida min kibalin ummu ɗaya daga wajen uwa waza babu ahli ilmi amma wasu malamai to kuma mazharin da malamai ba da tarjihin ta wasu malamai sun da suka ce ila anna kullu jaddatin tudli bi warisin duk kakar da take matsawa da wani mai gado kenan duk kakar da wani mai gado zai sa ta matso ta ci gado to fahiyar warisa to mai gado ce kenan ba a zancen da cewa wane ne kaza bangaren wannan biyu ko wancan bangaren ka ummil jaddi ita ka- kamar uwar kaka wa ummi abil jaddi kaga an ƙara kasabe da uwar baban kaka wa in alo ne ce ko da sun ƙara gaba ne ya dama zan ƙara gaba samun su za'i nan ba samu shi yasa amma zai ana ta gano dan an fara ɗata ma ta ta hijiya to mafi yawa a cika samun ba da an yi gaba kawai da sun mutu Eh, kenan dan ana yin ka tari wani lokaci a yi sa a wani gidan a samu haka amma ba a cika samun irin wannan mas'ala mai wahala ba sai ke cewa wa in alauna ko Na'am.
bi madi zukur yawwa yace zo- da tsantsan ƴaƴan su mazaje li annahunna yace domin su kakanni adlina bi warisi sun kusantu ne da mai gado kenan wani ne gada su ya ya matso su gikan nasu kenan ko dan nasu fa wajaba an yarisna kenan wajibi ne su ma su yi gado kaman sabaka zikiruhunna kamar wanda an bazan su ya gabata a baya min aljaddat min kaka wa hadha huwa al-aqrab malai ce to wannan shi yafi na'am ولا تفرق جدة تلدي بأب بين أمين لأنها تلدي بغير وارث ولو ترد كالأجانب وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم yace wala ta rizu jadda yace kaka bata gano tuduli bi abin wani uba ne ya matso ta kusa baina ummaini tsakanin uwa guda biyu in gane ku kenan eh, akwai- kenan akwai akwai uwa wanda take bangaren shi mai mai wannan mai mutuwa kenan yanzu in aka dama an ce kaka ainihin babu uwa to in aka ce akwai uwa kenan babu magana tsancin ta nan kenan ta faɗi yace li annaha tudli bi ghairi warisin domin za ta samu kusanci ne ba da mai gado ba mai gadon ya kare ta kenan ba za ta ci ba falamtar yace ba za ta ci gado ba kal ajanibi kamar wanda ba yan uwa bai ta ba wa hadha mujmaun alayhi bayna ammati ahli ilm yace wannan duk gaba ɗaya malamai sun yi ijma'i cewa ba ta ba ta shiga tsakanin uwa guda biyu نعم na'am ولا تريد أيضا جدة تبلي لأبي أعلى من الجدة من الجد Mm.
في الحديث السابق والأقرب أن كل جدة تبلي لوارث عنها ya kuma wancan da mm.
لما سبق digin ذكره kokari ba قريبا.
yace haka nan wala tarisu aidan jaddatun tudli bi abin a'la min al jaddi ya ce ba za ta ci gado ba ita kaka wanda take samu wanda zai matsa ta uba ne wanda uban wannan shi da kanshi a alaminar jaddi ya hi kaka ɗaukaka a nan kenan tun da akwai shi anan shi kenan sai kame ta da hadisi sabi saboda hadisi ya gabata amma ma ne cewa al'akaram zan ce mafi rinjaye kadai an na kulla jaddatin tuduli bi warisi dan can kaga na an ce a ala biya yace in dai wani mai gado zai sa ta kusanta in dai mai gado ne wani zai sa ta gada to ba ta fasa gado matukar ga wanda zai matsa ta Allah ta tare su za ta yi gado kamar da ya gabata a wannan mas'al da muka wuce ta ta kusan ta karshe wannan
fa in khalafa jaddati ummuhu wa jaddati abihi saqadat ummu abi ummuhu wal mirath للثلاثة الباقيات لما سبق ذكره قريبا yace fa in khalafa jaddatai ummihi idan ya bar kaka biyu ta uwar shi kenan ga kakan shi kaka ce wannan da kuma uwar ta kenan ta wajen bangaren uwa wajadatai abihi da kaka guda biyu ta wajen uban shi ya za a nan yace sakatat ummi abi ummihi yace kenan kaka ta- ta wajen uwa ta biyun ta faɗi shi yasa ce sakatat ummi abi ummi uwar baban uwar shi ta faɗi wal mirasu lis salasa al baqiyat kenan sauran uku su shiga wanda muka ne da azumi kaka ce wajen bangaren uwa kana da ga kakalka ita ma ga uwarta wajen bangaren uwa ga kakalka ita ma ga uwarta ke yanzu kaka sun zama nawa hudu tunda ko to yanzu ta wajen uwa ɗaya suke cin gaba saboda ka bangaren uba in suka haɗu da ma haka in da ba su haɗu ba da ke nan misali a ce bangaren wajen uba babu kaka sai uwarta bangaren uwa babu wata sai wajen ta to wani sai su haɗu da su ita ce gado to amma in aka in suka sauka kenan ba ta ba ta- ba za ta ci gado ta wajen uwa ta biyu sai ta ta farko in suke cin gado saboda wannan sun yi ta ƙarfi saboda bangaren wajen uba ya fi ƙarfi yana kenan yi a zaba gadon su da sun tsakanin wa'annan uku ita wancan ɗaya ba za ta ci gado ba
Wajen uwa da wajen uwa ne ne ke sauƙin sauka da wurin kuma.
uwa ce suke so wajen bangaren uwa ne kenan ai dama wajen bangaren a gado wajen bangaren uba ai dama ya yi ƙarfi to yanzu kaka ce wajen wajen uba kana da biyu na wajen uwa ma kaka biyu gare ka to sai aka ce sai a ɗauki biyu na wajen uba da ɗaya ta wajen uwa kowace ta yi gado a raba masu wannan su sai ita kuma ta wajen uwa ta waccan ta biyu ita ba za ta ci ba kenan shi ne shi ba a gane sama da uku in sun haɗu a lokaci ɗaya amma inda matsayin su ɗaya to saboda haka da ba za su sauka ba kenan inda a ce waccan iya ita ma ta sauka ita wannan ta sauka to da wata ba ta sauki a wata tunda matsayin su ɗaya na kaka ya ƙara ina ji sai na biya ko yawwa to bismillah alima alima na wannan mu gani eh yanzu ina ga sai mun je eh alfasul awwal kana wa kawatuha yan mun tsallaka ko fa dike kana wa kawatuha tamhidi ga can sama daga nan ne masala take hawa eh masala awwal
الفصل الأول أنا وأخواتي آه يكا يكا نعم كان وأخواتي هي أفعال ناسخة على أجل آراء بقول جملة اسمية وتنسق الحكم الإيراد للخبر حيث تحوله من حالة الرفع إلى حالة النسب كثير من المهاتي يقول هذه الأفعال أدوات الأنام أدوات والأفعال الناسخة هي كان أصبح أمسى قال ليس لك بات أدهى ما زال ما فتيا من فكى ما برها ما دام
shi ke sun kare to sai ma da yake cewa fasalin tabbace tamhid yanzu ya yi kenan annawasik تشمل النواسق ما يلي والأجل تاع النواسق والجواز متشاهي حكمتين abin da ke da farko ya zama sabon hukunci nasu yace akwai a cikin nawasik akwai kano a kawata yace kuma akwai afa'alul muqaraba wal raja wal shuru gashi nan sai kuma na uku al hurubul amila amal laysa sai na hudu inna wa akhawatuha sai na biyar la allafi al jins to sai fara da fasal awwal shine kada da mu al fasal awwal kana wa akhawatuha kana da yan uwanta hiya af'alun nasika yace fi'ilika da suke shayewa abin da suka samu su canza mashi hukunci sai kuma hukunci sabo in gane ko gashi za ku ji dai ala allahi al-ara'i akan mafi rinjayen bayani na malaman nahwu yace tasbiqul jumla al-ismiyya kala ta zai rigayen jumla ismiyya sai ta rubuta misali mubtada da labari kaga jumla ce ismiyya yanzu in zama fatansakul yace fatansakul hukum al-i'rabi lil khabar wannan hukunci na irabi na labari labari aka zaro ake mishi kamar da ake wa mutala to sai ta shaye wannan hukuncin na labarin ya zama to yanzu ba ruwa za a mishi ba haju tuhawwiluhu min halatin rafi ila halatin nasl ta juya shi daga halin ruwa a mira shi sama wa kasiru min an-nuhat malamai da yawa na hawa ya uddu hadha hadhihi al-af'al adawat yace wa'annan af'al sukanu akwatuha kamar adawati ne kamar wasu adawati da dace su masu sa wasu riga da su min su ila da sauransu wasu wani na ka suke gani wasu ba suka ce a bar da alawa su kai to shine kuma sai ma da fara zuwa da su yace wal af'alun nasi kahiya kana yanzu misali kana Allah aliman hakima kana Allah aliman hakima in ka huta kana mai zan zama me za ka ce alimun kin da mun dalilin kana ta shigo shi yasa dalilin babu kana kai shi yasa aka ce mushaka ne to in aka ce da kana to canza za ta yi yanzu wannan mubtalan nan sunan da zai zama to wanda kuma ya zama labarin yanayin a canza hukunci shi wannan sunan da za ta bari da ruwa shi amma ba wa da sunan mubtala ba da sunan sunanta shi ko na gaba ta bera shi sani sama yanzu ya zama labari ba na mutala ba nata kenan maimakon a ce Allahu alimun sai kana Allahu aliman akasin kuma inna ita kuma ita kuma inna sunan take wata risa ba na gaba to yin ruwa kina akasi tamam ita kuma wannan gashi ne kina abinda ka wace zaka juya shi sai ke cewa ga abu al nas ga Allah sunan akwai kana akwai asba musasara laysa zalla bata azhama zala ma fatiya man fakka ma bariya ma dama wannan sunan abu al nas kadai yan uwan kana kenan shi yasa ake ta kana wa akhawatu yan uwan ta kenan ga sai to je ka in za za yi misali kenan
كان وأخواتها قبل جملة اسمية المبتدا والخبر. يقول المبتدا ويسمى اسم كان وتسمى خبر ويسمى خبر كان مثل كان الماء قريبا كان الناس الماء اسم كان موقوف وعلامة رفعه الضمة خرج خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة ya kare ku? yawo sai ka ce to amalul af'alin nasika ilin aikin da fi'illuka masu shahin suke yace tadkhulu kana wa akhawatu ala jumlatil ismiyya yace kana da yan uwanta suna shiga jumla ismiyya al mubtada wal khabar mubtada labari in suka shigo فترفع المبتدا سيتوا مبتدا رفع اما ويسمى اسم كان اذا ما مبتدا وسنه سنه سنن كان ان ان تنزا مي سنه وتنسب الخبر لابار شي متى ميرا شو سدي سو شي كما ويسمى خبر كان لابار كان با لابار مبتدا با kun gane ku kenan sai sai canza gaba da yake misali yace kamar da zaka ce misal kana al-ma'u saljan ruwan ya kasance kankara kaga asalin shi alma'u thalujun sun sai kana ta shiga sai ta ce kana alma'u alma'u ya zama ba mutar abin sai zama to sunan kana thaluji kuma thalujun ita mai da thalujan sunan shi ne khabaru kana shi ko labarin ta sai zama ake mishi aka san inna shi yasa gashi na yayi ba irabi tun shi yace kana fi'lun nasib kenan irabin sun yace kana fi'lun nasib الماء اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة قاتل سرجا الكبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتح تمام كذا yana yanzu wannan to haka na in zaka ce asbahal ma'u sarjan amsal ma'u duka wani ɗan wannan da duk abin da ta haka suke shi yasa ake cewa kana da ɗan uwanka kenan hukunci su duka hukunci da irin har ma zara ma fatiya ma bariya man fakka to yanzu kuma na zaka sai kana shi wani gaba kana a soja ko a kawo ta yawo ta shi kenan na da wannan lawanan kamar lokacin sallah wata ran ina tambaya ba san irin wannan lokacin ne sauya irin wuraren da duka sauya wasu har yanzu da rabi su ne sallar lasa kuma galibi kusan a shekara za a sami su haka wani kuma su nishaɗi haka to kuma na ga abin ya ɗau lokaci shekaru da mutum mai yara mace da wannan abu. akwai wani izini ko kuma lokacin yana gaba da baya wani kadai asali ka san dama mutane kadai bisa aiki ne da abin da shari'a ta ce dama shi lokaci ba da agogo aka ce mu kalla ba babu inda aka ce mu kalla agogo shi agogo kadai taimaka mu ne yake shi yasa agogo zai yana aiki ne da kallon tafiyar rana duka lokuta suna tafiya ne da tafiyar rana da tafiyar dare kenan yanzu misali idan aka ce azhur kadai abin da shari'a ta ce ba kare ne ba saboda haka yanzu misali yan niyyar ai ga tsakanin minti talatin da su in suka ce za su yi sallah irin yadda za a zandar ba za su sallah lokacin da ba rana ba su karkata ba tun yanzu a zandar tun mai jikin rantu aka sallah sallah ta tun da rana ta karkata to in yaba in suka ce za su yi haka kenan dole sun kai kusan kare ne su saboda tsakanin da ke wacce mu kenan wannan lokacin na kallon rana shi ne yake a nan ita kuma la'asar kullum yanzu misali ga la'asar a yau a gani har da hamsin da uku da uku masu yi wayan ba goma na ya sun eh yanzu nan ba zai a musu magana to ka gani musamman ma in ya zama to rana tsakanin biya ne dan akwai kasar duk wani abin da ake akwai irtiya da su yanzu misali da za a ce rana tana yanzu kuma kwanan ba nan rana an rubuta tana fadawa da minti biyar misali amma da muka huta daji cikin muna bulaguro wajen hanyar mai aduwa wancan satin da ya wuce sai muka samu muna kallanta muna wani daji mai hiri can mun wuce muna hanyar wannan ta wannan hanyar sandamu mun wuce daga hanyar babura mun yi sandamu mun kusa sandamu akwai wani daji hiri muna kallon ranar har ta bajir ta bajir muka ɗiba da minti uku ce na akwai minti biyu da suke ajiya a tiya shi kuma nan taka an tsanne to kaga kenan yanzu ko da yanzu misali wannan an ce da uku to za ka samu zana shiga ko da biyu da zama taka an tsanne kar a samu saboda kuskure to amma in faraga ta yawa a ƙara minti goma zuwa sha biyar a samu matsala eh mana musamman ba salar asuba ana salar asuba ta zan dole da aka fi yaro ƙara harba ta gaba shi sa buri ya zama zo daga nufi inda ta yi a lokacin da ke ta yi ake kaga hal magarba wanda ta kusan kai da ashirin da wani ashirin eh to ga na la'asar kalifatar wahala gane aka ce duk lokacin da mutum ya tsaya ya ga inuwarka ta yi tsawonka kawai lokacin la'asar ya hashe shi kuma inuwar mutum ya take tsawon shi takin kawa inda mutum kawai ta tsakiya ce don akwai mai karamar kawa kuma ya doguwa taki shidda da rabi in kai ko za ka samu tsawon tsawon ka kenan takin kawa wannan shidda da rabi kenan in ka diba in ka juya kaga rana ta kai taki shida da rabi tora wannan lokacin da asali kuma in ka tsaya baka san da kai kasa ba baka miji ka sama baka tsaya da miji ka tsaya daidai to za ka ga rana tak sama daidai idan ka kalla za ka ga rana to lokacin da asali a'a da kanka ba za ka auna kawai in ka tsaya sai ka yi shaida da ka tsaya sai wani ya shaida da inuwar ka take sai ku ta ka hankali da ka ta hankali yanzu Ina za ka ta yi tsawon ka daidai kau. Yawwa ne, kan yaka koma bayan ka dama, yawwa ne ka taka kuma. Za ka taki shida da rabi, ko ka taki shida da rabi kenan, in dai inuwa ta kenan, to lokacin la'asar ya fara ke inda wani lokacin ne. Kowane abu inuwa za ta daidai shi. Yawwa bi ne. Eh, a can da suke gamu a gaba. in sun yi kamar misali idan lokacin la'asar ya shiga muktarinta to ita ko muktarin azuriya ta yanzu na cikin lambu idan shi wannan tsakanin ku ita yanzu ba a lokacin da aka so a yi ta bane idan an jike batun amma a wani lokacin ba damuwa ba ce don tana da cikin lokacin da ne amma dai ba a lokacin warkon lokacin da ba zai jayi a kaga dan dai kare magarba aka ce lokacin da bai da amma ita ma dan ci mafi rinjaye shine abin da ya zo a cikin hadisi na jibril wanda ya gwada nan sallah ita isha'i kada ya da wani ashan wal ahmar ya bace sai ya ce to shine farkon lokacin da zuwa muntasibul layl ita ma dan ci mafi rinjaye wasu malamai ai suna cewa halin zuwa lokacin hudu alfijir suka ce a kawai bakin da muntasibul layl zuwa wajen kai sha ɗaya da dare yawa zuwa nan tsakanin ya ga a cikin sifatu salama albani wannan kai na usulmi ya yi wannan bayanin sosai na usulmi eh galas eh wai eh a yi ta da wuri da an ce lokaci ya shi ne galas a yi ta da wuri shi ne kadai abin da ya dama da suka ce to ina ce za a yi ta a galas to dole mutum sai ya yi taka a gan wajen shiga lokacin ka san mu yanzu kawai misali lokacin da ake yin ta asuba masallaci da yanzu ba galas ba ya wuce da wani saboda haka eh ita kudin sallar asuba in dai alfijir ya hudu shi akwai bambanci da bai hudu in dai alfijir ya hudu inda za ka rufe idanka a samun tibiyar ka bude sai ka karin aski akan lada yi a shi alfil ya hudu da ja ke nan rana ta fara ke ɗauka duk jima ke nan ƙara mai dake ƙara mazuwa ai alfil jima wani amana ai rana rana ce yake hafiyar ce nake ɗauko kamar yadda in ta faɗan nan suke ba mu wannan shan to shi kuma ta ba mu aske da wannan asken na zawatan to da wannan asken ya ɓada ɓil ya hudu to kullum aka jima ƙara aske ƙaruwa ke shi yasa ai in ka ga an yi sallar asuba duhu bai rage ba ko kaɗan to akwai matsala amma ko da akwai ba ce ba za a rasa dan duba ba za ka ba lokacin da kuma fara ta ba kun gane ba lokacin da musamman akwai lokacin da za a yi sallah a sallar ce sahabbai wani ma bai iya gane ya wani kenan dan zaman duhu tunda su ba karatun su babu babu hotuna kenan kaga ko yanzu aka yi sallah a masallaci babu hotuna misali a ce mun yi sallah a ƙarni biyar da minti hamsin a yanzu misali shi ne da farkon fara mafiya masallaci to in aka yi sallah akan talauce da awa kare shi da daidai misali in ka diba in dai ba rubuta bane a masallaci da wuya gane kowa amma in aka kawai ta sallar kuma aka yi dogayen sura ana kare za a gane na kusan shi yasa wani lokaci kana iya gane makocin wani lokaci baka iya gane kenan lokacin sannan dole ya yi takara musamman a wani lokacin da aka samu canji yanzu diba ne ga asuba da ake garaje akwai masu yin tare da ashirin da biyu to ta gani yanzu a yau a yau asuba ina tsamun asuba ce talatin da bakwai muku to munan ne da takwas daidai idan mu tsakanin aita ka tsantsan ka samu da takwas ka samu da bakwai ka samu arba'in kenan shine farkon ganin wannan muktarin da ya rubuta shi duk da cewa mai sallar asuba malamai suna cewa kullum a rika taka zan a wajen ta nan ne ake samun matsala an ka dan kara kaɗan shi ya sa kuke yanzu ko an ce alfin zai hudu da arba'in ba za ku yi rubuta tara da arba'in sai ku bari hadda hamsin sau da ita kayan nan da kowane abu aka ce in yau tafi daidai da shi in tafi daidai da shi kawai za a ga lokaci ya yi ai ta ba tsawon kana na anan jimala shi ita ino ai daidai tsawon abu kenan in dai ka auna abu ka gaya daidai tsawon shi kenan dan da kadai da za a yi misalin mafiya da na mutum ake ce amma a wani wuri ya ce suke zillu kulli shay'in inuwar kowane abu in karamin ne abu ai ne shi ma ya karamar ce makaranta da kama wannan lokacin da yake fassara na ilimin falai to kuma galibin yin masu ɗan kiyaye ma yin sun kare hudu da zo haka a kowane lokaci daga nan mata daga nan ta tsaya ne za ta rika kuma bayan da mafi yawa mafi yawa da wuya ta wuce wannan kamar asuba ce da wuya ta wuce karin shida eh to haka ne kenan su da mana masu ai masu ilimi na farat ai suna aiki ne su da kai tsaye da sanin tahiyar rana a kowane lokaci babu da yana shi yana taimaka mu ne amma ba shi bane asali asali a diba shi yasa a yanzu wani sai kauye ai su ganin alfijir babu wahala in kana kauye da kaji shi alfijir ai in dai a fijin ne in ka diba an ga asiyawa tun daga matsayin da kana hannun ko ina za ka gaba ɗin amma in da ka misali wajen ƙarfe biyu na dare in kudu sai a kori asiri ke mutuwa to za ka ɗan wuri ne ya kiɗan kaɗan da an jima kuma sai bace shi yasa a yanzu aka ce asadi mai gaskiya ta an shi ne alkazi shi wanda yake zuwa sai zai bace
daga wani amfani da irin wannan na na yau da gobe akwai wani shi da ake fito na takarda a kaiwa wani shekara da shekaru to duk lokacin da aka ci abin ya shigo sai na kalle na wajen su sai yawon ya da yawon a yi mana mantawa kuma ai ba za a yi shi mutum da in ya daɗe da ana iya samun canji ana iya samun to ma kawai ana yi amfani da shi in dai daɗe ana iya samun tun da shekara ta shekara ana iya samun canji yanzu misali in kun ɗauka ɗari ai matsawa yake ai kuna ɗari to kenan haka shi ya yi kullum na azumin ne wannan ya yi inganci wannan na takara na azuma ya kai kowa ne ke nashi na azumi da suke guduwa kamar kowa ne da ya yi nashi amma na takarar din kan lura shi ya yi daidai da shi ne almuhim kowane zamani ai da na takarda da kowanne ba da kalmar shawara kada abin da za a aiki da shi da asalin shari'a da su yanzu kamar na azumi ne kawai kuɗi wa shari'a ma suke faɗa daidai duk wanda suke gehen gari yanzu mutane da suke ɓangaren yamma don kanya suna kallon rana ta wani mu ne da wani abu zai kare da ta faɗa kawai su shi su ya zuwa mu yar duk da cewa yana ɗan ƙarawa da yana tafiya eh, yana ƙara ko minti ɗaya ko tsekon jira ta wani lokaci kira haka nan wajen rana ta zama kai tsaye daidai a riba inuwa nan ƙasa shi ma duka in aka yi aiki da ranar shi ke babu wani matsala da ko wani ya taimaka mu daidai wanda aka diba a ga shi ya cika wani misali sai aka rubuta ko a takarda ko a taɓoyi aka ce rana tana faɗa misali ƙarfe biyar misali da minti hamsin yanzu da minti hamsin ma muna kallon rana a kan ba shi da yan shaguwa yan ba shaguwa kawai kenan sai- sai mai aiki da yadda yake na na wani shi wannan ana yi ne don ya taimaka amma wata shekara ma ana yin kuskure a wani gurare kuma wata shekara da aka yi wani taɓin na ga an aiko ta kara ana aka ce a cikin shi an samu kuskure da mintuna a sanar asuba kaɗai ne aka samu kusan minti goma sha suka rage suka shiga duhu sai da aka ce mutane su yi a ƙara da kana shiga da magana subhanallahi walhamdulillahi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk